وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba kamar shida ko bakwai ga watan Jumadal Akhira wata na shida ke na lissafin watannin Musulunci hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu a kalandar Nasarar kuma kamar ashirin ko ashirin kenan ga watan na'am ashirin ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da ɗaya to kuma da aka saba muna karatu a wannan littafi mai albarka na tuffatul maudud ya kamil maudud wallafar babban malami ibnu qayyim da tawziya Allah madaukakin sarki ya mashi rahama wannan kuma shine darasin mu na talatin da biyar a jerin girgarsun wannan littafin za mu tashi kan inda yake faslun akwai kuma waɗanda bai rubuta haka ba amma abin da ke karkashi shine wa min hatta simiyatu da asmati shayafi duka wannan a cikin fasali na biyu me taken fi ma yustahabbu min al-asmati wa ma yukrahu minha cikin abin da aka so na daga sunaye da kuma abin da aka ki abin da ake so a sanya wa abin da aka haifa da kuma abin da aka ki amma mun lura za mu ga ya haɗo har da abin da aka haramta ma wanda su ya fi mayar da hankali a kai ma to za mu tashi ya ce faslon fasali wa minha wannan lamirin na jikin mimun zai koma zuwa ga sunaye waɗanda aka aka hana wa min al-muharrami kenan yana daga sunaye da aka haramta wani ya sa wa kai shi ko kuma ya sa wa inda Allah ya azurta shi da shi na haihuwa a tasmiya ta asma'i shayafi sanya wa kai suna ko abin da mutum ya samu na arzikin haihuwa ya sanya mashi sunan shaidan shaidan na da sunaye da yawa ko dai ya zama suna na shi shaidan da ko kuma suna ne na wani ma'aikacin shaidan da wanda in ka ji an shedanci ko aika aika to idan kan jirgin bai zo ba to ɗaya daga cikin taradan ne ya zo malai ce kamar finzi wannan sunan na finzi da yi wa fa'un ɗin kasara aka yi haka da musulun ya fitar da shi musamman bugun da ni dai na duba kan amma ibn al-asir a cikin an-nihaya fi garib al-hadith yake cewa wannan sunan zaka iya karanta shi da dukkan wasu nau'uku da muke da shi zaka iya cewa khinzibun ko khinzib ko khunzub ko khanza duka akwai da ke karantawa suna ne na shaitan shi wannan shaitani da ake wannan suna na khinza babban aikin shi shine rikita al'amura a sallah sai yasa malamai idan suka zo suka suka faɗa sunan shi suna so su faɗa department ɗin shi ko ministry shi sai a ce adu da khushu'i fi salat shi babban abin da yake so ya cimmawa a jikin ɗan adam lokacin da mutum ya fara sallah ya raba shi da tsoron Allah shine yanzu da za ka zo kana so ka tuna wani abu ba zai yadda ya tuna maka ba sai ka fara sallah sai ka tuna kaza mana kayan nan a wuri kaza ka je a sanin din na ai kaza da ai wanda kuma nan da aka yi ta kaka kasa bayanin yadda ai a wuri kaza kuka dukkan shi ne har shi ne zai yi tuna kamar Ahmad ibn Hanbal yake in kai wata ajiya ka rasa inda take fara sallah ko ta fara da naci tunda shi kai kan naka ba zai gane ta gaske ba zai yi sani e kawai sai ka miƙe kana fara sallah sai ce ka zane sai masha Allah sai dan yayi aiki to wannan shaytanin aiki shi kenan aduwwar khushu'i fi salat kuma kaga sallah babu khushu'i ai da sallah haka ba za a samu nasuwa ba ba za a samu tada tara hankali ba sannan ba za a sami yi tsayawa a yi abin da ya kamata ba yanzu mai sallar da bai da kushuri ba zai karatu a nata ba ba zai karatun da ya kamata ba ta wajen gwargwado ba za a kammala sallah ya zauna ya ji kirorin bayan sallah ba to khinza aikin shi ne akwai hadisi da aliman muslim ya fitar da annabi ya tabbatar da cewa eh wannan shedanin haka yake to kaga wannan sunan ya tabbata kenan to mutum yanzu ba za a yi masa haihuwa ba ce bari in sa ma yaron suna hinzar kila wai saboda sai rabu da uwa na ka ce me yasa ka sami sunan shaidan sai ce baka san uwar shi bane na sa mishi sunan maman shi to ko ma menene ne shari'a ba ta yadda ba mutum dan adam ba shi dan bane walakad karramna bani adam ake mun girmama dan adam dan adam na da daraja yana da kima to da ka kinsa sunan a kyautata mashi suna kuma da wani zai gallancin sanya ma yaron shi khinzar a cikin mutane don mai sa yaron nan sai wannan sunan sai tasiri da can shetanin koye ne yake mana gaba da kushuki a tsaka to yau ga mutum a cikin mu sannan wal walhan akwai walhan shi kuma walhan sun ce ma'anar sunan shi ne alhazinu huznan shadida mai guma bakin ciki duk abin da ya san zai rako ka da shi ya guma maka to shi zai maka ba ka so ka ga wani mutum ya wuce to shi wannan zai iya zuwa ya samu idan ka ce mashi wani kar wani sai ya kai da kan mutumin ne sai kai ka hassada fitilan nan ake ya dawo a an sako shi ne ko yaya ne ko yaya ne sai kai dinin haushi shi ne kama hadisin da ya zo da shi wannan shi ko bai tabbata ba wani an awa to da kan zai mutum ba zai sa wadan shi suna mummunan bakin ciki ba don wani hata da yake nufi kenan mummunan bakin ciki kullum a damuwa to sannan wani a'awa ko mutum sannan mutum ba zai sanya wadan shi suna da a'awar ba in an ce al'a'awaru mai ido daya da yana daga cikin sunaye na shedan jadi shi ma a kafin mafiya ba su tabbata ba wal ajida da ne yankakken hanci da an zabta wani abu na hancin ne al ajida فقال الشعبي قال الامام الشعبي انت ام مسروق ده مشروق مسروق انت لقيت عمر بن الخطاب نا ابو ده عمر بن الخطاب فقال من انت سي يتي وانه ne kai kullu sai nace mashi masruq ibn al-ajda sunana masruq dan ajda shine faqala umar sai umar radiyallahu anhu yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa al'adira'u shaitanun shi al'adira'u fa shaitan ne. Saka wannan sunan na ma'aikinka sunan shaitan ne, tun bai kure maka ba kenan ka nema mafita. Amma da wannan hadisi ne da'ifi, a kharajahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa Ahmad bin Musnad wa huwa da'ifun wa qad da'afahu al-Albani fi da'if al-Jami' al-Imam al-Albani ya tsarauna wannan hadisi a cikin da'if al-Jami' hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da ɗaya su da hadisi ne da yi amma dai ta ga yanzu mutum ba zai sanya matsayin suna da awar ba ai aibi ne ba zai sanya mai suna da adida ba wa fi sunan ibn maja a sunan ibn maja wa ziyadati abdullahi fi musnad ali da tsare tsare ko kari da abdullahi ibn ahmad ibn hanbali a musnad din mahaifi shi min hadisi ubay ibn ka'ab daga hadisin ubay ibn ka'ab عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت أدريس إن الوضوء شيطانا للي الولاتنا دواني شيطان أكون شيطان دا أكا أجي جنكاو تيكا جمو مسلمي ما فعل ولا يقال له والهان أنا تمشي والهان فاتقوا وسواس الماء وجسورا وسواسي da wancan shaitan din zai kawo muku wajen amfani da ruwa ku ji tsoron irin wannan wasuwai cikin wannan hadisa akwai magana sai mana yake cewa wa shaka ilayya Uthman ibn Abi al-As Uthman ibn Abi al-As ya kawo kuka wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam kukan ne ya kawo min waswasihi fi salat daga yawan wasuwasi da yake yi a sallah kaga wannan lullurin muna da ita yanzu wanda za a gama sallah bai san magariba ko ta kai so sallar isha kai karatu a bayyane bai san me lima ya karanta a raka farko da raka asiri ba kuma da duka da fara sallar bai da wani damuwa amma na fara sallar sai hankalin ya yi nisa da inda yake ko kuma yawan ta wasu ba za ka wani sai kabbara dab da zai yi ruku'u kuma ya sake kabbara ya sake fatiha da sura can kuma an jima ya sake wayan waswasi to wannan Usman ibn Abi al-As ya kawo kukan wannan daluran na dami faqala sai ne sallallahu alaihi wasallam ce za ka shaytanu yuqalu lahu khinzab wannan wani shaytan ne da ake ce mashi khinzab sunan shi ne aikin shi ne kinkin kawo wannan sharrata sharratan wannan hadisi ne kamar da bayani ya gabata da aliman aliman muslim ya fitar da shi a cikin sahihin shi al imam ahmad ibn hanbal ma ya fitar da shi a cikin al musnad wa zakara abu bakr ibn abi shayba abu bakr ibn abi shayba a cikin al musannaf shi ma ya ambata yake cewa haddathana umayd ibn abdurrahman umayd ibn abdurrahman ya ba mu labari an hisham daga hisham an abihi sai Hisham ya ce daga mahaifi anna rajulan ka nasmuhu al-hubab wani mutum sunan shi al-hubab shi kuma haka ake ce mashi sunan shi kenan fa sammahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abdullah sai manzon Allah sallallahu alaihi Allah tabbata gare shi yayi mashi suna abdullah sai to kai daga yau ba za mu kare kiranka da al-hubab ba sai dai za mu rika kiranka da Abdullahi kada dan da bai faɗa mashi illar suna mana illar canza suna dalilin canza suna yace mashi ala hubabu shaytanun inda kaji sunan hubabu to suna ne na shela wannan hadisin al-allama Abdurrazzaq shi ya fitar da shi a cikin musannaf mala albani ya san aka wannan hadisi a cikin aljami tabbar hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin da biyu to da hadisin da'ifi ne bai tabbata ba amma dai kuma ka ba za ka sa kobab ba ma'ana ce mara kyau dan suna ne na shaidan to sai ya sake ta faslun akwai wanda bai sa ba amma dai yace wa minha yana daga cikin sunayen da aka haramta asma'ul fara'ina sunayen fir'aunoni azzaliman masu mulki irin ta fir'aunoni wanda suka yi dawon allantaka ko annabta ko suka yaƙi annabawan ko suka yaƙi addinin ko mabiya annabawan irin wannan fara'ina din ba za a sa sunansu ba ba za a sa sunansu ba kawai sai wani ya zo ya ce ka ai shi an mata haihuwa shi zai sa mandela saboda ne ai mutumin ya yi tashi a South Africa nan kasar ma an so shi suke zo ba a yadda ba so da ba musulmi ba ne za mu kirga cikin fara'ina tun da bai musulunta ba to haka wani jabadira haka ba za a sa sunan wasu kangararru ba ila kawai ka ji labari abin nan shafa labarin shuni ko an karanta wani littafi yarumin abu Iliyatan mai karfi sai ka cire Iliyan ka ta sa mai mai karfin a ga Iliya sun sananne ne sunan annabi ne sai ka ce ka ji wani suna na wani jarumi a wani littafi da karanta sai ka sa ko kuma a tarihi kai history ka karanta tarihin kasashe da duniya ka karanta ko kuma kimiyyar siyasar duniya ka karanta su daga kana da masaniya game da al'umma a abin da manya-manyan mutane ya ba da rasan karar sai ka ce ba za a sa sunansu nan maka haihuwa kai masanin tattalin arziki ne ko kuma masanin siyasar duniya kuna yawan karanta tiyori irin na kalma da ke wani yara aka bai kalma ta ina wannan dadderi ne daga zai ba ruwan kare to duk wani suna dai na wasu fir'aunoni a zalimai ko wasu kangararru haramun ne wani a yi mashi haihuwa ya sa wa kanshi ko kuma shi ya sa wa kanshi ta fir'auna amma ba sai ya sa ma kanshi suna fir'auna ko karuna ko hamana ko alwali alwali ibn al-mugira haka al-mugira suna ne bai kyau amma wani din ba za ka saba to da kada sannan kai zo yayi hali irin na wancan ibn al-mugira alwali ibn al-mugira haka musulmi da musulunci ko da mun kadi za mu sha wuya قال عبد الرزاق في الجامع عبد الرزاق يا فتى أتكن المصنف تشكيني إلى الجامع وأنا أخبرنا معمر عن الزهري قال ya ce ma'amar ya ba mu labari daga zuhuri ya ce a rada rajulun ayyusan niyabnan lahu alwali wani mutum ya yi yunkurin ya sanya wa danshi suna alwali haihuwa aka yi mashi ɗa namiji kawai sai ce gaskiya sunan da ya fi so to shine ya sanya suna alwali kawai sunan bai kwanta mashi a rai gida ga dai suna ne duk yadda aka kai aka komo sunan nan ba zai fita daga walada ba musulmin shi zai koma wajen walada ne haka ko walada ai ai haihuwa ta ana san kasuwa to sai yake ga cewa to tun da dai asalin usul na sunan ai ba damuwa sai yunkurin ya sa shi kenan bana hawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da mintin Allah su tabbata a gare shi ya ce mashi innahu sai yakunu rajulun yuqalu lahu alwali da sannu nan gaba za a samu wani mutum da za a kaji ana kiran shi da alwalidu ya amalu fi ummati da ya amalu fir'auna fi qaumi zai rika aiki a wannan al'ummar ta wanda irin aikin da fir'auna yayi a cikin jama'ar shi kaga ko fir'auna ai bannat da ai kana da yawa ولنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ya rika yayyanka ‘ya'ya maza yana raya mata sannan ga ya sumu na kumsu al'adab ko wancan yankan ya zama shi ne ɗanɗana muku mummunar azaba ko kuma a'a ba shi ba ne kamar yadda ke a ibrahim babu aka sanya wawo tutun da haka ne yanzu in ka sa ma ɗanka wannan suna ai sai ka firgita wanda suka fahimta haka cewa eh to lallai ila da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine yazo to sai dai wannan hadisin ya akwai magana a ciki dan na daidai hadisi ne mursal shi yasa ibn al-jawzi ya kawo wannan hadisin a cikin al-mawdu'at a mujalladi na biyu shafi ɗari da abin nan casa'in da hudu ibn Hibban shi ma ya ciro wannan hadisi da ya zo karshen hadisin sai ya ce wa haza khabarun batil wannan labari ne na ƙarya labarin kanzan kurege ne alhafiz ibn hajar a cikin fathul bari a mujalladi na goma yace in kana sa'idun talaqahu an ummi salama fa huwa ala shartis sahihi idan dai sa'id ya samu wannan hadisi ne daga ummu salama to hadisin yana kan sharadin bukhari to yu'ayyidu zalika anna lahu shahidan an ummi salama akhrajahu al-harbi fi qarib al-hadith to ga dan aka dauki wannan kenan akwai yiwuwar hadisin ya zama yana da kyau to amma dai malamai ta kowace fuska sun hadu ba za ka sa danka suna alwali ba ba za ka sa mashi waliyo ba to wannan dukkanin su sunaye ne da shari'a ta haramta mutawa ɗayan mu yanzu kaga wannan yana ba da mu darasin cewa zaɓen suna ba ƙaramin aiki ba ne kuma wani lokaci tun a zaɓen suna kake turgudan yar gajiyar da za ka na ɗanka ka sa mashi suna kangarau sai dai fara kangare ma ka sa mashi suna wanda ya aka fassara sunan aka kwakwalmato aka yi ma sabus sabus sunan iki yau sai dai fara mai iya ruwan sai dai fara ruwa to kaga amma ka tsaya ka tantance in ya zama nagari sai za ka fi kowa amfana don kowa zai rika taya kama murna wani ba zai tunkare ka ba amma zai rika jin maka daɗi ai wannan shine ya haifi irin wancan to wanda kuma abin da zai biyo baya na gwaggwaban sakamako to kima da ce fasulun wani fasalin kuma wa minha wannan zai koma zuwa ga makaruhai kuma kaga wancan wani da zai koma zuwa ga haramtattu ne gaskiya muharramat ne dai yanzu mutum ba zai zuwa ina yayi ba bai ce sunan yaron fir'auna ina ga duk yadda demokaratiyar mu take da cikakken yanci wani dan takara ya fito kawai shi sunan shi da yayi firamare da sakandare da digiri da shi fir'auna amana kawai ne shi in ya fassa bana jin zai ci zabe ko a Kaduna ne ganin Gambiza wadanda na a Kano ko Katsina ko Sokoto ai kaga a tabbata ma arne na kawai za su ce ne kai tsaye ba wani goye goye kawai kahiri ne wa ka zafar wanda kahiri ne dan kahiri ma dan ka gaba kuma amana da kai to ka ga ba zai yi kin sa wannan ba amma waɗannan makaru haini bisa ma safani da kai wa min ha asma'ul mala'ika daga cikin sunaye waɗanda aka karhanta akwai sunayen mala'iku ka jibra'il Ibrahim wannan suna na suna ne na mala'ika Jibril ana sarrafa shi kusan goma sha ɗaya muke duba tamirul hawalik mujalladi na farko a hadisin maganar mawaqitu sala shi ya imamu suyuti ya yi bayanai masu kyau a takaice game da wannan suna aka yi ta jibrin aka yi ta jibrin da nuni aka yi ta jibra'il jibra'il duk za ka iya faɗi wa mika'il da kuma mika'il to kaga ana sa jibril ko ana sa mika'il wa israfil ko a sanya suna israfil ni dai wasu an ban taɓa kashi ba saboda busa kaho zai yi gazan ga sunan ba da ƙaushi kuma Israfil amma kuma an gwamnati ya sa Mika'il sai ka ɗan daddake amma wai ya fi sauƙi so da kaga shi Mika'il kike raba a sai eh suna department din palliative ne za a so a sa shi waiwaye ku shi ko ki malaika ne ka ga sako yake kawowa to bulantana ko malakul mauti shi wannan dama ba a so kuma ya yi tsawo ma ko ai baka yi kuwa zai ka ce sunan shi malakul maut ina ga in suna duk sai sun wata ranar sunna za a fara ce ya dama sunna ta hada taron sunna ko wanda za a sha mata da ita sunan malakul maut yaro ya zo can mamaye a haɗa ido da wata sai wallahi ya kalle ni malakul maut ya kalle ni to bana na a zara'i shi a zara'i in dama bai tabbata ba to kuma dama in ma ya tabbata ba za a sa ba ba za a sa ba kamar kaga za a iya sa ma yaro israfi illa ya ka so mutane su yi hakuri ba shi zai busa kafan ba zai zinnan su in dai mutane suka gano ma'anar wala wani yana zuwa wani tashi zai kaga mai zinnan tashi ke sai wani tashi mai zinnan tashi ke ba shi ko ba shi zai busa ba inda shi zai busa ya ce sai a faɗa mai inda zai je ya busa akwai wanda lallai kan da shi ne sun cancanci a busa musu su wuce yace fa innahu yukrahu tasmiyatul adamiyyin biha alayhi cewa su wa'annan an karhanta ayi wa dan adam suna da su kana ashab al-imam ashab yake ta su ila malikun an tasanni bi jibril an tambaya imam malik su game da sanya suna jibril fa kare a zalika sai ce makaruhi ne walam yu'tibu shi dai haka bai rasu da shi bai burge shi ba fa kana al-qadi iyaz al-qadi iyaz shi kuma ya ce ka distabu hara ba'adul ulama ita sanni da asma'il mala'ika akwai bugun da ya rubuta wa kad kariha ba'adul ulama to sai zama istabu hara din shine ma'anar kariha din shi alkabiri ya zo yake cewa wani sashi na malamai sun karhanta sanya suna daga cikin sunayen mala'iku wa huwa qaulul haris kulli miskin wannan maganar kuma ita ce maganar al'ari ibn Miki wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyu da hamsin bayan hijira ya taɓa zama ra'isul qudati limas a Misir sai ya rike shugaban alƙalai na ƙasa gaba ɗaya tun a ƙarni na uku kaga ba ne yanzu bane al-Harith ibn Miki shine shine ba sa shiri da gwamnati sai aka turu yana tura mashi ss su je su je a karashi ko ya aka samu wata gaba a kama shi da ta dauri to da ɗalibi ya zo in ya bai san shi ba sai kore shi makaranta in ya shigo zai fara karatu sai ya haɗa ido da kowa ya ga dukkan idan sani ne sai ce to haddasa na sai a fara in ya gaba ko ya ce wancan ba wane ne sai gaskiya gida to shine wata na alimamun nasa'i shi ma ya zo ya shigo majalisa ya ce wannan fa aka ce ya yi daga gabas ta tsakiya ya ce ya zo ne ya yi karatu saboda ya samu isnadi da ku yace bai da shi ba ce waje ku kore shi aka kore shi shi kuma yana so ya yi karatu a wajen shi ne sai ya koma ta bayan windo sai ya makare ya yi ta koyar da hadisai shi kuma da mamun da yana kwafewa kana ɗaukar sunan da nasari yanzu ga hadisi na tara daga nan zaka ta samun ire-iren su zaka ji ce haddathana al-harith ibn miskin qira'atan alayhi wa ana ahmad saboda karatun ba da shi kai ba yace al-harith dan miskin to kaga yanzu kake tsaya wa yaron ka sunan miskin amma dai zai wuya haka sunan shi miskini zai wuya a sa da ba a san magana to shi ne sai ce alharis dan miskin shi ya ba mu labari da wannan hadisi amma karanta mashi aka yi ni kuma ina waje sai na ci amma mutum da daga baki ce zai yi cewa haddasani din ya shiru kama saboda tsabar amana ya isar da sako za ka babban mutum ne yana da daraja kwarai da gaske alhari ibn miskin to shine yake cewa wa huwa qawl alhari ibn miskin qala wa kariha malikun at-tasammi bi jibril wa yasin wa aba zalika wa ghayru eh al-imam malik ya kyamace asan jibril ko yasin wa aba zalika ghayru amma wani shi ya halartar da haka ko da malamai na fatawar dajina malamai na kasar saudiya wanda ya gama malamai na sassanin duniya da dama matsayar da suka ɗauka shine halittun sanya sunan mala'ika za ka iya sanya sunan mala'ika shine matsayar da aka abin nan inda karhancin ke zuwa kuma ya karfafa a sawa mace sunan mala'ika mace to ya ci ce mene sunanta a ce sunanta mala'ikatu sunanta mala'ikatu larba na sa ko a ce mala'i sunanta mala'i sai a ce a a suna ne na mala'iku ita gaba ɗaya ma ta ɗibo to wasu malaman suna ganin ya halatta a sa قال عبد الرزاق في الجامع عبد الرزاق يا فتاة الجامع لجماعة مركز قلت لحماد بن أبي سليمان ناتي وحماد بن أبي سليمان كيف تقول في رجل تسمى بجبريل وميكائيل me za ka ce game da mutum da aka sa mashi sunan jibril ko aka sa mashi mika'i fa kana da ba asali ita babu laifi mana babu laifi cewa kai mutum namiji kenan namiji babu laifi kana al-bukhari fi tarihi al-imam al-bukhari ya faɗa cikin tarihi cewa maganar na cikin tarihul kabir كان أحمد بن الحارث حدثنا أبو قتادة الشامي ليس بالحراني با حراني با مات سنة يا رسول الشيكرة أربعة وستين ومئة سريد ستين دهود إتي حدثنا عبد الله بن جراد قال صحبني رجل من مزينة ونمتم دقى كبير المزينة يا دين من تبتاري من يتبيا تارد شيوان متمي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه sai ya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ni kuma ina tare da shi ina tare da wannan ina tare da annabi sai gashi fa kala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah wule da ni mauludun an haifa mana abin haihuwa ne fa ma khairul asma'i wani suna ne mafi kyau kala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ce inna khairal asma'i mafi alkhairin sunaye alharis wa hamma nomau dan mai himma ko nomau mai himma wannan a daruruwan namu na kasar kan ake fassarawa amma dai a sama yaro alharis ko a sama shi hamma wa ni'mal ismu abdullahi wa abdurrahman annabi yace ma dalla da sunaye abdullahi da abdurrahman wa tasammau li asma'il anbiya annabi yace ku je ku rika sanya sunayen annabawa wala ta sammau da asma'il mala'ika amma kada ku rika sanya sunayen mala'iku kana sai wannan mutum yake wa bismi yanzu ya rasulullah har sunan ka zai iya sa ma yara har sunan ka za mu iya sanya wa ƴaƴanmu kana sai da ce wa bismi har suna na ma za ku iya sawa za ku iya sa Muhammad za ku iya sa Ahmad wala ta kallau da kunyati amma in kun sa suna na kada kuma ku yi alkunya da alkunyata وقال البيهقي الإمام البيهقي كتاب قال البخاري sai al-Imam al-Bukhari da shi yayi wannan riwaya sai al-Imam al-Bukhari ya fito wannan magana cikin Shu'abul Iman sai al-Imam al-Bukhari shi kuma yace fi ghairi hadhihi riwaya bayan ya kawo wannan hadisin amma ba a wannan riwayar ba sai yace fi isnadihi nawarun a isnadin wannan hadisin akwai abin a sake dubawa ya sa mana albani da ya zo cikin da ikul jami ya ce wani hadisin da yake ne suna mu kawai ta'ada maganar hadisin da ya tabbata da shi ke nan zama da jahi za su kaula kulle kasiri amma hadisin da ya inganta ba da shi da ba shi kusan daya amma ka ga maganar cewa daga cikin sunaye masu kyau akwai hadisu da hammam sun tabbata abdullahi da abdurrahman sun tabbata karin da sunayen annabawa ma duk da abin da ake cewa mafi alkhairin sunaye ma ubbida aw ummida mun go bayani a bayan cewa hadisi ne mawdu'i bar suna cewa ma la asla lahu bai da isnadi shi ba san uwar ba san uban ba ka gara ma shege shege kenan shi ko banza ya karkata dangin uwa to wannan hadisi shi kai ta al-Imam bukhari a cikin a tarihul kabir din shi yake cewa to wannan isnadin gaskiya abun a sake dubawa ne to sai yake cewa wa minha faslun wa minha wani fasalin yana daga cikin sunaye da ake kyama ko aka hana al'asma'ul da laha ma'anin takrahu an nufusu wala tula'imuha sunaye waɗanda suke kunshe da ma'anonin da rayuka ke kyama wala to lahi muha ba sa dacewa da rai in rai yanzu zai ji ba daɗi abin nan ko a sunaye da za a sa inda ba hana ka samu suna irin namu na hausa mai ma'ana mai kyau ka sa wa mutum ba amma dai kar a kawo sunan da rai baya so ya ji irin to yanzu an yayi wajen da aka na suna gobara ai ka rai baya so ya ji sunan ma gobara ba a so ma a ji wala tulaimuha ka harbin kamar a sa mutum suna har yaki wa murra ko kuma a sa mashi taci wanda kowane yare aka masara ba a yadda ba wa kal ko a sa mai suna kari sunan wani kal ko hayya ko majijiya kuma da ga ni na ga wata mace sunanta hayyatu kila baban hayatu ya so ya sa ne kuma hayatu ma mu a kasar hausa ai na maza ne ko malam hayatu ba malama hayatu ba amma kuma za a iya sa mace ma hayatu za a iya sa mace hayatu inda yanzu a zuga asma'u namiji a ga ba abinda kuma zai hana samu hayatu kuma mace ba ma ba za a sa hayyatu ba sunanta hayyatu macijiya ake son macijiya sunan ma ba daɗi ganin ba daɗi bana na ce yi sai ka ji ana kokawa wa kad taqaddama al-athar alladhi dhakarahu malikun fi muwaffai asari ya gabata wanda Imam Malik ya ambace shi a muwassari daga mun karanta wannan hadisin lokacin farko farkon koma karatu da muka yi a masallacin Juma'a shi al-Malik kan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li lahhatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da wata dabbar tasa akuya ce haka hantarta ta cika ana tatsarta dan a sha nono yanzu arziki ne shi uban nada da wadata kaga sai za ka an ce an dogara da wasu yan awaki wanda ke kai da su kiwo karfe sha biyu kan kaso su gida mu tatsa abinci ka koma yanzu wani ma sai shekara ne sha nonon awaki ba ko ciki ba su shi ake ba akasari ma gana neman nonon awaki magani za a yi ya tashi daga abinci ya koma magani amma a wancan lokaci ana iya rayuwa da shi ko taguwa za ta zama lakha kamar yadda malai fasara nan na kasul hadu taguwa ce wanda ke da nono ana tatsa a sha ga taguwa nonon ta ya jika ga lokacin cin abinci yayi ga jama'a an taru sai annabi ya ce man yahdubu hadihi jama'a da Allah wa zai taso ya taso mana dabban nan mu sha nonon ta fakama rajulu sai wani mutum ya miƙe fakala ana sai ce ni ne ya manzan Allah fakala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce masmuka menene sunanka kana rajul sai mutumin ya ce murra sunana taci taci fakala da sai annabi ya ce mashi iddilis zauna ba masu zauna ba masu kamar yanzu ka lokaci ko wani yaro sai siyo maka kati a can sai kai zo ka siyo man kati mene sunan ka yace suna na iska har ba zai siyo maka iska sai ka je kana gode sai ka je da kanka malam mene sunan ka suna na malam taci annabi ya ce mashi idris zauna mun gode sun makala sannabi ce mai ya'dubu hadihi Allah jama'a wa zai miƙe ta tso mana wannan fa kama rajulun akhar sai wani mutum ya miƙe na daban fakala da wuta da bai ce mashi masmuka ne ne sunan ka kana harbun sunana yaki fakala da witilis annabi ce kai ma zauna ana zaman lafiya ma na so a sha madara kuma kana shayi shayi kai ma zauna kuma kala mai yahdubu hadi ya jama'a wa zai taso mana wannan dabbar fakama rajulun sai wani mutum ya sake miƙewa fakala ana sai ce ni ne ya rasulullah fakala masmuk sai ya ce menene sunanka kala yayi yana rayuwa sunana malam ya ishu asha ya ishu ya rayu yana rayuwa su da kaza ne sun yi mutum suna yanzu ya ishu malam ya ishu malam yana rayuwa kaga yana so a rayu فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ dan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi malam to je ka taso kai kana da rifa'i amma waɗancan akwai matsala fa kariha mubasharatal musamma bil ism al makruh li halb al sha'i sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci rungumar al musamma bil ism al makruh ya kiyadda mu'amala da wanda aka yi mai suna da mummunan suna da halbi sha'i kawai saboda a taso akuya saboda tatsar dabba annabi ya hana mai mummunan suna kaga yanzu a komai sai a tantance a komai sai a tantance wani ya zo ya zo takara ya fita bai mai sunan shi fita yana sakandare dai ana ce mashi kwari wani nickname ɗinsu ne kwari to kaga wannan sai ku ce to ba zai ka kada zuwa kantin ba sai zai ta yi gari ka zama na shi ne wasu kuna yin ba sai ya kada zuwa ba dan ba zai gamsar da ku ba sunan shi ya kore ko kuma ya kafa wani suna da aka fahimci akwai wani sharri sharri a ciki kai za ka yi kamar nickname ne kawai ko wallahi sai ya yi action a kai in ba sa ba sai ya yi kuma sai kun shaida bari ko kuma sai ya hawa fara fara ai ta mamaki فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ai ku ai baka ai an toshe hanyar istighfarin ne da oganta ba su malam fari na nan ba kuma su ne a sama ai fari ya zo saboda har sunan ya kamata a rika aunawa a tantance za ka shiga mota za ka wani a motar shadin da ya rubuta kawai ya isa ta karka shiga ba sannan sai ka shiga shiga da alwallar ka sallah sai a lahira ko kuma sai ka shiga waye mai sauri ne ai ya riga ya kashe fatin jama'a zai ku ce ne duk ba za ku shiga ba ku ce duk ba za a shiga ba motar ka akwai matsala sunan da ka sa wa kanka akwai matsala yanzu dabba ce kawai za a taso amma annabi ya hana masu mugun suna su taso yanzu kaga me wannan karantarwar zai sa ma dan shi ko zai ba da shawara wani ya sa ma dan shi irin wannan sunayen ai ba zai ba ba ba zai sa ba farkan annabi alaihi salatu wassalam yashtaddu alaihi al-ismu al-qadim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi ya kasance mummunan suna yana tayar mai da hankali wa yakrahu jidda yana kyamatar shi kwarai min al-ashkhasi shin mutane aka sama wa wal amakini ko wurare da garuruwa wada kaba'ili ko ko kabilu wada tibali ko ko duwatsu duka ne a na kyama yanzu za ga akwai garuruwa da dama ta kasar hausa da ya kamata a canza musu suna akwai wata lokal gama a kano da ta umar yake ta ta a garin yake sai ya jagoranci canza wa garin suna sunan garin kunci suna nan suna ta rayuwa kuma kuma ni na tabbatar sai kaga alamun kuncin da fukara da masakin da kafiniya ba dai sun yarda da kuncin ba an gama ne an gama ya kamata tun da an fahimci sunna yanzu ina a canza sunan nan miƙewa tsaye za a yi har sanar a ce a yi kwamfi ga yarin da a gabatar a yi duk abin da za a yi a yi karatu na ɗaya na biyu na uku ba sabuwa muke so ba suna kawai muke so a canza ba gaba wata rikima ba zai taɓa komai na ba ku canza mata suna sai mu sa mata suna mai kyau kamar har yanzu ba su abin nan ba wasu masu shirin dalla-dalla wani makarantar malam ne dalla-dalla shi ma yake cewa wasu lokal gamman guda biyu a kano sun zama matsala ya kawo da kunci da warawa kullum so ake a haɗa amma nisa ke a wani wannan warawa ba tabbata ita ma su kai su komo a canza sunan nan da sai a ce mata haɗawa da an canza sunan daga warawa ta zama haɗawa su ko an nan za su wani kare aka faɗa zai kaji ba dama ne sunan ba daɗi kada su kaji inda aka ciro to ire-iren wa'in nan in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yakan shawarci mutanen su canza sunan garin saboda tasirin da wannan abin zai iya zai iya musu yace hatta innahu marra fi masirin lahu baina jabalayn hatta har wata nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta tsakanin waɗansu duwatsu guda biyu ma'ana ya tunkaro wasu duwatsu guda biyu ta nan ne zai iya wuce fakala kafin ya karuso inda suke sai ce masu mu'uma Allah menene sunan duwatsun nan guda biyu faqila lahu sai aka ce mashi fadihin mai abun kunya wa muhzin da mai kaskantarwa ɗayan da ya shi bai da kawai bai da aikin yi sai abun kunya a tsakanin duwatsu shi bindin akuya ne kullum abu da yake ɗayan kuma ya in kai mu'amala da shi sai ya tozartar da kai sai ya kunyata ka shine fa'adana anhuma wa lam yamurra bainahuma sannan yace mun fasa yi mu zagaya kuma zagayen wasu malai suke da tazara fa amma ya gwammace ya zagaya ya gwammace ya zagaya ka zo misali za ka tafi wani gari in ka bi ta nan kilomita ɗari da hamsin ta kai ka har garin kama sunan da aka ba hanyar mummunan suna ne sai ka ce gaskiya gara mu zagaya ta kilomita ɗari uku da hamsin ko na man ba asara ba ne da mu bi ta nan wannan saukin na banza ne komi zai iya faruwa tun da hanyar sunanta ba ne kyau ba ne wa kana alaihi salatu wa kana alaihi salam shadid al-i'tina'i bi zalik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi ya kasance mai tsananin kula ne da haka wa man ta'ammala sunnata wanda ya lura da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajada ma'ani fil asma'i murtabitan biha zai samu ma'anonin da ke cikin sunaye suna rataye ne da masu suna yanzu wancan da aka ce fadis ne abun kunya ka'ida sai ka samu abun kunya kuma a tattare da shi da aka ce mur mai ɗaci to sai ka samu a kurkushi na ɗacin a tattare da shi kalla ma absara da aina ka za na kare mai domin mai wake yake cewa zai wuya ka ga wani lakabi a cikin wani mutum ba ta sai ka ga ma'anar lakabin a aikin mutum ya ce hatta ka anna ma'ani ha ma'akulatun min ha har za ka iya cewa kai ma'anonin ma'anoninsu an ciro ne daga gare su mana ma'anoni na yadda mutumin ke aiki an ciro ne daga sunan shi wa ta'annal asma'a mustaqqa min ma'aniha kai kamar dai sunaye an ciro su ne daga ma'anoninsu fa ta'ammal qawluhu alayhi salatu wassalam yace a in ba haka ba ka lura da fadin manzon Allah tsada min cin Allah su tabbata a gare shi mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wasana yana yana magana hadisi ne da al-Imam al-Bukhari ya fitar wanda yake na Anas ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aslama aslamu salama salama Allah salima Allah wa ghifar ghafara Allah laha wa usayyatu afatillah wasu al'ummomi ne ko wasu futul ne daga cikin dangi na ɗan uwan juna waɗanda suke da abin nan kamar alaƙa da juna kamar a ce kabilar aslam ko kabilar rifar ko kabilar usai wa'annan kabilun shi ne annabi kowace ya fasi wani hukunci game da ita kuma daga sunan da ya ciro kuma wannan abin shi ya tabbata ga wannan kabilar harkar duniya ya ce ‘yan kabilar aslam salama allahu dina ya rubuta salama allah kun zai ba da ma'ana ba amma dai ya yake a bukari salama allahu allah ce ikon allah ‘yan kabilar aslam tun tuni tun kafin musulunci kawai sunan kabilar kabilar aslam da allah ya aiko da da'awa sai Allah ya daidaita da su duk sai suka musulunta salama hallahu Allah ya zauna lafiya da su bai da kyar da su yace wa gifar haka kabilar gifar gafar Allahu la sai Allah ya masa gafara amma ka ga kabilar usai usayya asaba dan asaba ne to asatillah su ko sun saba ma Allah ba ruwan Allah da su Kuna ka ga sunan kabila ma ba da matsala ke. Sunan kabila. In aka ga an sama kabila wani suna na wani gunki ko na wani kan gida, to kamata ya yi gaggawar canza shi don zuwa ga abin da ya fi dacewa. Wannan duka bayanai ne da malam ke yi don mutum ya san muhimmancin sanya suna. idan mu ce zaɓo suna nagari mai kyakkyawar ma'ana suna nagari mai kyakkyawar ma'ana in mutum ba zai sani sabai da annabawa ba to duk ma dai sunan da zai su kawo ya zama da suna ne mai ɗauke da ma'ana mai kyau in ya sanya wa yaron shi sunan kumfusu kyankyaso to in ba ya sa ba yaron halin da zai ce kenan ko ya san halin kyankyasa ya gida ba su da kunya ga sata ga renin wayau ga ma ba mata da a duniya yanzu yaron ka duka wani abin kake so yi tun yaro tun yana ɗan shekara uku ya zama mara kunya kuma kake ba zai daɗe ba nan da wata shekara uku ya bi duniyan kai baka ci komai ba a kake ba mai a tafi ba rumu ba za ka je ka zaɓo suna in ka ji suna da larabci ya maka ramba ɗan to ka iya tambayar a halin zikiri me ma'ana shi ka san asa wata kalmar za ka ji ta tsaf tsaf yanzu ya ka ce usayyu a sai kamar ana nufin asa ne wa mati duka jiya ne nika ya musa kawai iya asaya asaya daban usayyo daban usayya daban kan sako ne nan kuma na maganar sanda kaga mu sai tantance sai ya zabo sunan da ya dace ya kyautata wa yaron tun a wannan mataki saboda ya zaɓi mushi suna mai kyau suna sai mu sai nan sai mu tashi wa kauluhu lamma ja'a suhaib ibn amr yawma as-sulh to the end.